نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau sha biyar. ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 11 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-hafiz al-allama abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na nawa 134 da uku da wannan shine darasin mu na 133 kuma muna fasali na 33 wato afkarus safar abinda ake so matafiyi ya fada ko a fada masa lokacin da yake yazo tafiya kafin mu shiga karatu akwai sanarwa akwai daura da nan a akademiyatul imam al-bukhari tsangayar imam al-bukhari suke shiryawa wanda a baya can sun yi wannan kamar ci gaba ne na daura da ta gaba muna cikin fasili na 33 fi azkaris safar da yake magana akan abinda matafiyi zai fada lokacin da ya zo tafiya ko kuma za a faɗa masa na zikiri ko na ambatan Allah ko na addu'a a ƙarshen hadisi da muka karanta shi ne hadisin abdullahi ɗan umar wanda aka ruwaito shi ta hanyar salim ibn abdullah daga babansa abdullahi ɗan umar da idan ya zo yi wa matafiyi rakiya ya zo ban kwana da shi kamar yadda mujahid yake cewa salim ibn umar mun fita za mu tafi iraki ya fito don ya raka mu da muka zo bakin iyaka ya ce to ba da abin da zan baku wato muka zo kofar fita daga gari ya ce to ba da wani abu da zan baku amma dai zan yi muku abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi mana ban kwana da shi idan muka zo tafiya shine astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik wanda wani addu'a na karatun da ya gabata mun yi magana akan ma'anarta ina ba wa Allah ajiyar addininka da amanarka da ƙarshen aikinka to shi ne shi gaba da wannan yake cewa to wacce wacce ruwaya imamu tirmidhi imamu ahmad nasa'i fi sunan kubra da sulwaito ta kuma imamu ahmad عفوا امام الترمذي yana cewa hadithun hasanun gharib min hadha alwajh min hadith salim arwayto shi daga hadisin alqasim ibn muhammad ibn umar wanda wannan wajihin ma shi yafi inganci na ruwayar wannan hadisin wanda imam an-nasa'i da abu ya'la suka ruwaito ibn khuzaima al-hakim duka suka inganta shi yace wa min wajhin akhar kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha wadda'a rajulan akhadha bi yadihi فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح توت فسكر وتباتر رواية سالم با وانا رواية مجاهد جي لك عبد الله بن عمر يكي تيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر كينا yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha bi yadihi idan ya zai yi wa mutum bankwana yakan kama hannunsa fala yad'uha ba zai saki hannun na mutumin ba hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yad'u yada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai dai mutumin idan shi ne ya zara hannunsa daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara tamam alhadith shi ne faɗi wancan hadisi har zuwa ƙarshen sa shi ne ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan muka zo tafiya yana gaya mana wannan yana cewa astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik anan malam yace da mu qala tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih hadithun hasanun sahih abinda yake a cikin littafin tirmidhi wanda yake a hannu da kuma abinda yake cikin tuhfatul ashraf na al-hafiz al-mizzi shine hadithun gharibun min hadha al-wajh babu babu hasanun sahih ba hasanun sahih yace ba hadha hadithun gharibun min hadha al-wajh wannan shine abinda Tirmidhi ya faɗa a yadda yake a cikin Jami'u Tirmidhi da yake hannu da kuma littafin Al-Mizzi Tuhfatul Ashraf wanda shi ya tattara atraf wato farkon waɗannan hadisai na cikin waɗannan littafai shi anan Ibn al-Qayyim ya tasirantu ne da abin da ya dauko a cikin littafin malaminsa al-kalimu tayyib na malaminsa amma asalin littafin kamar yadda muka faɗa al-azkar na nawawi shine asalin waɗannan littafan in ka koma ka dubi azkar da zubin sa hatta jera jera babubbukan zaka gane cewa shine wato tubalin ginin waɗannan littafan guda biyu al-kalimu tayyib da kuma littafin al-wabilus sayyib ibn taymiya kamar ya tsakure yayi daga littafin al-azkar shi kuma ibn al-qayyim ya dauki na malamin sai kar dan fadada shi musamman ma ta wajen muqaddima dogwa da ya rubuta ta falalar zikiri da amfanin zikiri a cikin al-azkar ya zo yadda yake a cikin abin nan littafin al-jami'u tirmidhi wanda yake hannu da kuma littafin tuhfatul ashraf wato babu maganar hasanun sahih wannan hasanun sahih tirmidhi ya faɗe ta ne a hadisin da ya gabata hadisin salim hadisin salim an abdullah wanda muka karanta a can ne tirmidhi ya ce haza hadithun hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh min hadith min hadith salim anan ne ya faɗi wannan wannan ibara ta hasanun sahih wala Allah ido ne idan sa ne ya kai tunda hadisin ya gabata sai kuma wannan da yake kwafa sai idan sa ya kai kan ibarar musamman ma hadisi hadisin iri ɗaya ne so wannan kuskure ne amma shi hadisin kamar da aka sani yana da shawahid yawa waɗanda suka tabbatar da ingancinsa wannan fuskar ƙarin bayani ne shi wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da yake yi idan ya zai raka mutum yakan rike hannunsa kuma baya cire hannunsa sai idan shi mutumin da ya zara hannunsa da kansa wannan yana nuna maka tawali'un annabi sallallahu alaihi wa sallama da kankantar da kansa da saukin halinsa da yadda zai rike hannun mutum kuma baya saurin cirewa sai da shi wanda aka rike hannun nasa ya cire sannan ya ce wa qala anas radiyallahu anhu جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك أمرك ويسر لك الخير حيثما كنت قال الترمذي حديث حسن آه أنس رضي الله تعالى عنه يجي wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'aikin Allah inni uridu safaran ni nayi nufin tafiya wato zan yi bulaguro fa zawwidni kai mun guziri qala zawwadaka Allahu taqwa sai annabi ya ce Allah ya yi maka guzirin takawa qala sai ya ce zidni a ƙara mun qala sai ya ce wa ghafara dhanbak ya gafarta maka zunubinka قال زرني يتي أقارام قال ويسر لك الخير حيث ما كنت يسبق إيمك الخير أدوك إنك قال الترمذي حديث حسن الترمذي يتوانا حديثي من حسن وانا حديثي كمان ليك الترمذي يفتر دشي أسكن الجامع هكذا البيهقي يفتر دشي أسكن كتاب الدعوات hakanan imamu darimi ibn sunni ibn khuzaima al-hakim malamai da dama a tabarani fi kitabin du'a sun fitar da wannan hadisi yana da wato hanyoyi da daban-daban da suka da suka aka rawaito hadisin da gare shi imamu tirmidhi yana cewa hadithun hasan a yadda yake a cikin sunan جامع الترمذي حديث حسن غريب هذا حديث حسن غريب ابن خزيمة da alhakim duk sun inganta shi sun fitar da shi a cikin littattafansu wani hadisi Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu shi yake fadar cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shirya zai yi tafiya sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya Rasulullahi inni uridu safaran fazawwijni ya ma'aikin Allah nayi niyyar zan yi tafiya kai ka bani guzuri wato ka bani guzuri yana yiwa ya nemi guzuri ne mati wato a bashi dan abin da zai sa aljihu ko a bashi abincin da zai rike zai yi tafiyar da shi kila wannan ya bukata ba wai ya zo yana neman addu'a bane to amma kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa musu mujahid ba ni da abin da zan baku amma zan gaya muku abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana lokacin da muka zo tafiya ya yi mana addu'a to shi ya nemi azzadud dunyawi wata yadda malamai suke cewa fanabbahu ila azzadil ukhrawi ki nuna masa guzurin lahira kuma mafi girman guzuri shine tsoron Allah shine takawa wannan shi ya fi komai kamar yadda Allah ce wata zawwalu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri ko mahajjata ku tafi da guziri amma ku sani mafi ficin guziri shine taqwa taqwa shine gujewa fushin Allah gujewa azabar Allah ta hanyar mutum ya aikata abin da yayi masa umarni da shi ya gujewa abin da ya hana shi wannan ita ake kira at-taqwa أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين إقاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من أن تقوى أبن تكين في كينا كي أبن الله يوجب تامك كوجي وأبن يحرم تامك وأن يزام شامكي سكانك لشغاء عذاب الله wannan shine takawa wato ba kawai ana nufin tsoro ba yadda Bahaushe yake cewa tsoron Allah ce ittaqullaha ce kaji tsoron Allah kalmar tsoro wani bangare ne na ma'anar na takawa amma ba shine abinda takawa hakikanin take nufi ba khafillah shine kaji tsoron Allah amma ba ba ittaqillah ittaqillah ka kiyaye dokokin Allah shine ittaqillah ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah ma'ana kiyaye dokokin Allah shine kai abinda yace ka bar abinda ya hana kai bi umarninsa ka guje wa haninsa shine takawa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake nuna masa ga mafificin guziri wanda yafi wanda kake tambayar wannan shine abinda malaman balaga suke kira al-uslubul hakim kai wata magana kai wata tambaya sai a baka ansa sabar wacce kai yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj zo suna tambayar jinjirin wata ya ake ya fara kankani ya dinga girma kadan kadan kadan har ya cika sannan ya dawo kuma yana motsewa yana motsewa har ya da dan kankani har ya bace su tambayar da suke so su annabi musu bayanin ya haka take faruwa to amma me muhimmancin dan sun san wannan kuma ba wanda aka aiko annabi ya koya wa mutane ba ya jinjirin wata yake farawa yake girma yake motsewa wannan ba aikin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam abin da yazo ya sa wa mutane ya koya musu addini ya samu tsoron Allah ya sanar da su Allah wannan shine abin da Allah ya aiko annaba duka su ga mutane za su bauta Allah amma abin da ya shafi ilimin rayuwa na duniya wannan akwai waɗanda su kuma Allah ya ajiye domin su koyar da wannan saboda haka sai suka yi wannan tambayar sai Allah ya juya akalar tambayar an su ta zo sabani yadda suke nufi amma kamar ana cewa da su wanda ya kamata ku nema ku sani kusan hikimar da ta sa Allah ke yin haka me yasa wal hiya mawaqitu lin-nas wal hajj yani sa su ne dan su zan alama ta lokutan mutane da kuma lokacin haji sai lokutan sallah lokutan biyan bashi lokutan al'ada da tsarki da idda da kuma haji wannan shine dalilin sanya wata a sama ya zan alama domin tantance waɗannan lokuta sauraka sai aka canza musu akalar tambayar su zuwa wata ma'anar daban wadda ta fi muhimmanci su sani to irin wannan ne shine al-uslubul hakim a gurin malaman balaga haka kamar da yazo yake cewa the witney yana neman guzuri da zai zai tafi da shi to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam nabahu ila azadi al-ukhrawi guzurin da yafi masa amfani a tafiyarsa da zai yi yayi kamar wato fassarar fadar Allah wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa to yi guzuri amma mafificin guzuri shine tsoron Allah ya ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayatillah haka irin wannan akwai shi alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya nuna wani abu na duniya amma sai ya nuna mu cewa wal akhiratu khairul laka min al ula amma ta ƙarshen tafi ta farkon duk wani abin da kake bukata na jin daɗi a nan to na duk lahira ya fi na nan sauraka in har kana sha'awar na nan kana neman sa ido rufito ka dage wajen neman na lahira ya fi maka to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzurin taqwa taqwa kamar yadda muka ce kalma ce jami'a ta kunshi dukkan wani alkhairi da ɗan adam yake bukata ta kunshi dukkan wata hanya wacce ita ce gayatul gayat matukar inda mutum yake so ya samu kenan domin babu abin da ya kai takawa duk wani alkhairi da kake tsammanin ko kake so ka samu a duniya to za ka samu shi ta hanyar takawa ta hanyar ta hanyar tsoron Allah subhanahu wata'ala da kiyaye dokokin shi sanin addini yana samuwa ta ga mutumin da ya kiyaye dokar Allah Allah subhanahu wataala ya sanya littafin sa littafi ne na shari'a na hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ya sanya shi littafi ne na shari'a amma su waye za su samu shari'ar nan su gane ta su ne masu takawa alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wani da ce masu takawa su za su fi kowa fahimtar alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya takawa ita ce abinda yake sawa mutum fada kuwa duk sanda shedan ya so ribace shi idan yana da takawa a tare da shi to shedan ba zai ci galaba da shi ba ta har abada ko da ya dan yi nasara wani lokaci ya shammace shi har ya jefa shi cikin gafala to wannan takawar ita za ta farkar da shi ya dawo ya gane cewa abin nan da yake abin aikin shaidan ne na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani sauraka taqawa ita ce babbar abin da Allah subhanahu wataala ya wa annabawa da waɗanda suka gabata wasiya da shi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ce yayi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabanku wa iyakum kuma ya muku wasiyar an ittaqullah ku kiyaye ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala ba zai zaba wa annabawansa wasiyar wani abu sai wanda yake mafi a'ala mafi girma mafi falala mafi amfani da akwai wasiyar da tafi wannan da ita zai wa annabawa to amma zamantowar babu wata wasiyar da ta kai wasiyar taqwa to ita ce wa annabawa annabi kansa Allah ya masa umarni da ita ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ittaqillah kai taqwa kiyaye dokokin Allah saboda haka za mu ga duk alkhairin duniya na ƙarƙashinta aka je lahira tun wajen hawan siraɗi masu taƙawa su Allah ce za su kwabuta aiwai minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya thumma nunajji alladhina taqaw ke sai mu kubutar da wanda suke da takawa yayin da aka zo tsallake siradi babu wanda zai ketar siradin nan sai wanda yake da takawa tare da shi haka Allah subhanahu wataala ce sana azzalimai a bar su a gugurfani a cikin wutar jahannama Allah ka kiyashe mu haka ita aljannar kanta ubangije ce ta masu takawa ce inna lil muttaqina mafaza إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين annabi Allah subhanahu wataala ya nuna cewa takawa ita ce za ta sa mutum ya samu ya samu gidan aljanna sauraka ashe kaga babu wani abin da ya kai a yi wa mutum wasiya da takawa shi yasa da ya nemi guziri annabi sallallahu alaihi wasallam ce to zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzirin takawa a tafiyar nan taka sai da zaka je inda zaka je kana mai kula da dokar Allah har ka je ka dawo ba tare da ka keta dokokin Allah ba ko ka keta hurumin shari'arsa mutumin ya ce zidni watakila ya ji daɗin wannan addu'a da annabi ya masa babu addu'ar da ta kai addu'ar da annabi zai yi wa wani saboda haka sahabbai suna son su ji addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ta alkhairi saboda haka sai ce zidni a ƙara mu sai annabi ce wa ghafara tabbaka kuma ya gafarta maka zunubinka ya yafe maka kurakuranka ya yafe maka laifuffukanka ashe kaga takawa ba tana nufin mutum baya laifi ba in an ce mutum mai takawa ne ba ana nufin cewa shi ma'asumi ne baya saba wa Allah a wasu lokuta ba zai iya yin abin da yake saban Allah ne wannan ko ba zai fitar da shi daga layin masu takawa ba abin da zai fitar da shi daga layin masu takawa shine ya saba wa Allah ya doge akan saban Allah ya kafe akan saban Allah ya kiyarda ya tuba ya nemi gafarar Allah to wannan shine zai fitar da shi daga sahun masu takawa amma dan ya samu saban Allah wannan baya nuna shi yasa alamar mai tsoron Allah shine wanda mafi yawancin lokutan sai zaka same shi akan istikama akan hanyar Allah amma wannan baya hana a same shi da wani kuskure da wani laifi wanda yake ya danganci saban Allah da Allah subhanahu wataala ya ce yusari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardu wa jannatin 'arduha ka 'arduha as-samawati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga ubangiji subhanahu wataala yana bada sifar masu takawa wanda yace aljanna an tanadar musu an tanade ta ne domin su an tanada aljanna domin masu takawa uiddat lil muttaqin sai kuma ya bada sifofin masu takawa ce alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra masu ciyarwa lokacin da suke cikin yalwa ko lokacin da ake cikin kunci suna bayarwa suna ciyarwa suna taimakawa wal kadhimin al ghayz masu haɗe fushin su masu haɗe fushi wal afina anin nas masu yi wa mutane afwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kaga duk waɗannan ayyuka ne na kwarai haɗiye fushi da afwa da kyautatawa sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya faɗi sifar wato da take da dangantaka da sabawa Allah da kuma tuba alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wanda suka aikata mummunan aiki ko suka zalunci kansu wato suka aikata mummunan aiki ta hanyar aikata abinda Allah ya haramta musu aikatawa shine fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin abin da Allah ya wajabta musu suka bar wani abu da yake wajibi a kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim nan da nan sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne mai gafarar zunubai ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa kafewa akan abin da suka aikata na laifi alhalin suna sani kaga anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya sifanta su da cewa masu takawa ne amma kuma sai ya ce idan suka aikata mummunan abu ko suka zalunci kansu ashe kaga mai takawa yana iya aikata laifi amma bambancin sa da wanda ba shi da takawa shi ba zai ɗau lokaci zai zarar aka faɗakar da shi aka nuna masa aka tunatar da shi ya ji wa'azi zakarullah zai tuna girman Allah zai tuna azabar Allah zai tuna tsayuwa gaban Allah safaro da zunubi ne mu gafarar Allah nan take yasa aka zo da fa zakarullah wasafaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ce wane ne zai gafarta zunubi ba Allah ba babu shi sai Allah ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su kafe su ci gaba da abin da suke yi ba bayan sun gane cewa abin da suke yi tafarkin shedan ne saboda haka ashe takawa ba tana nufin mutum ya zama ma'asumi ba ba shi ba sabon Allah har abada wannan sai annabawa su Allah ya musu wannan isma sai kuma mala'iku da Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su ne ke suke da wannan isma din to shi yasa anan da yace zawwadaka Allahu taqwa sai kuma yace wa ghafara dhanbak kuma ya gafarta maka zanubinka mutumin nan ya ji daɗi sai ya ƙara cewa zidni a dai kara mu annabi ya ce wa yassara lakal khaira haythu ma kunta ya hore maka alkhairi sauƙaƙa maka alkhairi duk inda ka kasance wato duk inda kake alkhairi ya zan abu ne mai sauƙi a wajenka ta hanyar ka samu ko ka samar ma wani wato ta hanyar ka yi ma wani alkhairi ko kai ai maka duk ya zama abu ne mai sauƙi a wajenka a ruwayar darimi da ibn sunni da albagawi a sharhi sunna ya ce wa wajahaka alkhairi haithu ma tawajjahta ya fuskantar da kai ga alkhairi duk da ka sa gaba da zanto duka inda ka sa gaba to za ka nufi alkhairi ne ba za ka nufi sharri ba saboda ka za mu ga wannan addu'a ce wacce ke jami'a ta tattaro alkhairi na duniya da lahira yayin da Allah ya ba mutum takawa ya gafarta masa zanubinsa ya hore masa alkhairi to me kuma yake nema me kuma yake nema me kuma zai fi karfinsa babu sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama addu'o'insa koyaushe idan mutum ya yi la'akari zai ga cewa addu'o'i ne waɗanda suka tattare alkhairin duniya da lahira zai dunkule maka abubuwa da yawa da suke ranka a cikin 'yan kalmomi kaɗan ba sai ka ɗaurogon lissafi kana ta bayanai ba a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai kuma ka roƙi abin da yake in ka same shi to ka gama samun komai wanda ya samu takawa ya gama samun komai wanda ya samu gafarar Allah ya gama samun komai wanda ubangiji ya hore masa alkhairi duk inda yake in aka ce hore alkhairi shi yasa yazo a watar waya wa yassaraka lil khairi ko wa yassara laka al khair da wa yassaraka lil khairi wa yassaraka lil khairi Allah ya hore ka ga al khairi wato yazan ayyukan al khairi a wajenka ba za su zama masu wuya ba sai aka ce aikin al khairi ne to duk yadda mutane suke ganin da wahala kai baka ganin shi haka zaka yi shi kai ma kuma duk abin da yake al khairi duk wahalarsa kai ubangiji ya hore maka shi ya sauƙaƙa maka shi ka same shi to in ya zan a duk inda kake haithu ma kunta ko haithu ma tawajjahta duk inda kake ya zan haka kake to me kuma ya rage maka babu saboda haka wani addu'ar da wanda mutum ya samu tafi kowane irin abu da zai bashi ya fi a bashi duniya da abin da yake cikinta inda a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce ga wannan guziri ne da za ka sa aljihunka har ka je ka dawo ba za ka yi yunwa ba ba za ka rasa abinci ba ko wannan ga kuma wannan addu'ar wanne ka zaɓa ba na jin akwai mai hankali da zai ce a'a ni aban abin da yake ni na yi addu'ar da kaina wannan addu'ar manzan Allah kai taka walakin ce amma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masa sul tu'ta ka roƙa a baka a cikin bayan Allah ma waɗanda ba su kai annabawa ba an ce akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa babu ba zai ba zai wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la uidanna wannan ba ba annabi ba a cikin bayan Allah wariye ce Allah ya rantsuwa ce wallahi in ya roke ni sai na bashi to kuma bari annabin Allah sauraka kai ka ce a a baka ka sa hanjihu a bar addu'ar kai da kanka ai na san zai wahala mai hankali yayi wannan sai dai wanda yake in a buge yake ko a cikin wani rashin abu amma idan yana cikin hayyacinsa to in aka yi masa wannan addu'ar ko ba abin da zai rasa da a ce watakila an bibiyi tarihin mutumin nan an san wane ne kuma an rubuta mana tarihinsa wadda Allah da mun ga abubuwan al'ajabi na alkhairai da Allah ya masa don na tabbata wani addu'a ba ta faka nan ba wannan addu'a da annabi ya masa ba za ta fa a banza ba to amma alal akalla shi Anas da yake gurin tunda bai san mutumin ba ja rajulun wani mutum ya zo shi dai bai san waye ba kuma daga nan ya kama hanya ya tafiyarsa saboda haka ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba amma da a ce wani sananne ne to da ya ba da labarin irin abin da ya samu don wannan da yawa ga an gan shi tare da tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu addu'a kuma wannan albarka addu'a ta ta bin su har har mutuwar su Abu Huraira ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta haddace abu da kiyaye shi da zan duk sahabbai ba wanda ya kai shi haddace al'amu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai shimfida burgamin sa iya addu'a duk abin da ya ci daga ranan ba zai manta ba kafin ka ce me Abu Huraira ya baza gwadan sa ya baza bayafin sa annabi yayi masa addu'a ya dauka ya ya sa a jikin sa ya sa a kirjin sa daga ranan yace babu abin da ya shiga kunne na ya fita duk abin da ya jari da har ta sa ake ta mamaki yadda ya zo cikin kankanin lokaci ya tara hadisan da babu wani sahabi da aka samu hadisai a gurinsa irinsa gashi tsawon bai fi tsawon shekara uku tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne a shekarar da aka yakin khaibar a shekarar ya musulunci shekara yakin khaibar yakin shekara yakin khaibar shekara ta bakwai aka yi ta a shekarar ya zo ya karɓi musulunci amma an ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a bakinsa a masu yawa kuma Allah ya masa tsawon rai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ma aka yi ta jin hadisansa da yawa tunda bai rasu ba sai shekara ta 58 bayan hijira bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara 40 ya bar duniya haka kaga yayi zogon zango kafin kafin ya ya koma ga Allah to kaga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk zai yi mamaki to kamar ya manta da ya manta da wannan addu'a da aka yi masa ne amma inda ya zai tuna annabi ya yi masa wannan addu'a to ba abin mamaki bane Anas ibn Malik da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ka tsawaita ransa ka albarkace shi yasa da ƴaƴansa sai Allah ya masa tsawon rai ya shekara ta kai ɗari sannan kuma ubangiji ya bashi ƴaƴa da jikoki ƴaƴansa da jikokinsa sun kai ɗari aka bashi kuma dabinan kowa sau ɗaya yake yi a shekara shi nashi sau biyu suke ke ya tara dukiya ya tara ƴaƴa da jikoki kuma ya yi tsawon rai cikin cikin cikin da'ar Allah dan ba kai tsawon rai ba kai tsawon rai cikin da'ar Allah to wani albarkar addu'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallam da ya yi masa suna nan da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa addu'a kuma albarka wani addu'ar ta yi tabinsu urwatul bariki da annabi ya masa addu'a lokacin da annabi ya ba shi dinari ce ya je ya soyo masa rago ya je kasuwa ya soyo rago dinari ɗaya yana tafiya a hanya sai ya ci karo da wani mutum ya ce ya gara wanda yana son sa ya ce nawa ka sai ya ce zan baka dinari biyu ya ce kawo ya karbi dinari biyu ya ba shi wannan ragon ya koma kasuwa ya sowa annabi sallallahu alaihi wasallama wani ragon na dinari ɗaya ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama rago ya kuma ɗauki dinari ɗaya ba shi annabi ya ce wannan ya haka ka kawo rago kuma ka da kuɗin ce a'a gaci gaji abin da ya faru wani ne a hanya ya tare ni ya saye shi dinari biyu na sayar masa na koma na su wani annabi ya masa addu'a ya ce Allah ka yi masa albarka a kasuwancinsa shi da bakinsa yake cewa ko damkin ƙasa ya a dafin hannunsa ya shiga kasuwa sai ya fito da riba in irin mu ne a yau wannan dinari ɗayan koyi shi zai sai a zai riba kafa ce ba annabi dinari ɗaya ba ne ba kuma na kawo masa ba shi kenan ba shi kenan ya haramta wa kansa ya ci haram kuma ya haramta wa kansa addu'ar addu'ar alkhairi dinarin nan da ya haifi wannan dinarin nashi ne ai ba nashi bane to dan me zai rike eh kamar mutum ne a bashi zuwa ya je kasuwa zai so kayan aiki ya je ya samu ragi kuma ya rike ragin ya ce ya ci halal ina fa ci halal ba shi aka yi wa ragi ba mai kaya aka yi wa mai sayan kaya aka yi wa ragi shi ai dan aike ne sai dawo wace an samu ragi ga canjin ka ce to rike na bar maka Allah ya maka albarka to wannan tafi masa komai eh amma inda ci koyayi sai ya dawo yayi bayani sai ya dawo ya ce na fa cika kudin nan da aka bayar ba su kai ba amma an yi rage kuma ka rike ashe dai ka in ka dai har ka fahimci cewa cikon nan da kai wancan ne yana kan wannan to ragin ma na ce ne to irin suna nan da yawa waɗanda annabi ya musu addu'a kuma suka yi ta ganin albarka addu'a su to na tabbata wannan bawan Allah da aka da ya samu wannan wato madarar addu'a irin wannan alherin da zai bi shi ba kaɗan bane to wannan yana daga cikin abin da yake sunna ga wanda yake ya rakiya ya gaya wa wanda zai yi tafiya wannan ya ce da shi zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta ya fada masa wannan to idan idan shi mai tafiyar ya ce abin idan ya ce astawdi'uka Allahu dinaka wa amanataka wa khatima amalik ya ga masa wannan zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta akwai riwaya cikin sunan darimi da sanadi jayyif mai kyau riwayar Anas ta wannan hadisin hada ta zo da lafazin fi hifzillahi wa fi kanafi zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara laka dhanbak wa wajjahaka lil khairi aina ma tawakhaita aw aina ma tawajjahta wato a cikin lafazin wannan riwaya ta Larabi aka samu ƙarin fi hifzillahi wa fi kanafi zawwadaka Allahu taqwa cikin kiyayewar Allah da lurarsa Allah ya maka guzurin taqwa ya gafarta maka zunubanka ya kuma fuskantar da kai ga alkhairi duk inda ka sa gaba ko ka fuskanta wannan addu'a ce da ake son a gaya wa wanda yake matafi وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر قال الترمذي حديث حسن an karbo daga abu huraira ya ce wani mutum ya zo ce ya rasulallah inni uridu an usafir ina nufin zan yi tafiya fa'au sini ka yi min wasiya kala sai manzo Allah ce alaika bi taqwallahi azza wa jal na umarce ka da takawa da kiyaye dokokin Allah wa takbiri ala ala kulli sharaf da yin kabbara akan dukkan wani tudu falamma wadar rajul yayin da mutumin nan ya bada baya kala sai annabi ya ce allahumma tuwilahu albu'da Allah ka nade masa nisan tafiya wa hawwin alaihi safar ka sauƙaƙa masa wahalar tafiya kala tirmidhi hadithun hasan tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau wani hadisi kamar yadda ya faɗa imamu tirmidhi ya fitar da shi haka na ibnu majah ya fitar da shi ibnu khuzaima ibnu hibban al-hakim duk sun fitar da wannan hadisi al-baghawi a sharh sunna da malamai da dama sun rawaito wannan hadisi wannan hadisi abu huraira ne rawaito shi ba hadisin anas ba shi ma dai wani mutum ne zo zai yi tafiya ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙonsa ya yi masa wasiya shi yasa wasu malamai suka ce yana daga cikin sunna yi wa matafiyi wasiya a yi masa wasiya wato a yi masa wani umarni mai ƙarfi wanda za a nemi ya rike shi gangam kai ya saki shine wasiya abin da wasiya take nufi shine a umarce ka da wani umarni mai ƙarfin gaske wanda ake son ka rike shi kakka sake shi ya samu mace akan ce ya yi wasiya wato ana nufin ya bar wani umarnin da ya kamata a rike masa shi kada a saki shi alaika bi taqwallahi azza wa jal sai annabi ya ce to ina umarta kada taqwa kaga abinda ya roka ba wancan shine yayi ma wannan umarni da shi shine taqwa domin kamar yadda muka ce ta tattari dukkan alkhairi al-ghazali a cikin ya ulumuddin yana cewa ليس للعالم خصلة ليس في للعالم ليس للعالم خصلة للعبد أجمع للخير من التقوى الدنيا ككباب وانا أبو وتدبيئة هو وانا أيكي وانا حالي wanda yake ya tattare alkhairi kamar takawa kamar tsoron Allah babu wani abin da ya fi yawan lada kamar takawa babu wani abin da ya fi girma wajen ubudiya nuna bautar mutum ga Allah kamar takawa babu abin da ya fi girman daraja kamar takawa sauraka takawa ita ce mafi girman abu wanda Allah ya zaɓi ya yi wa annabawansa wasiya annabawansa na farko da na ƙarshe wasiya da ita yace alayka bi taqwallahi azza wa jalla wat takbir ay alayka bit takbir ala kulli sharaf sanan kai kabbara a dukkan wani tudu wato duk sanda ka hawo wani tudu lokacin da kake tafiya to kai kabbara kace Allahu akbar Allahu akbar in ka gangaro kuma kai tasbihi wannan ita ma sunna ce ta matafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da galibi ba mu cika yin ta ba yayin da aka hau abin abin hawanka ya hau tudu to sai ka rika kabbara yayin da yazo gangara sai ka rika tasbihi kana subhanallah gazo in ya hau tudu ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yazo gangara subhanallah haka sahaba annabi suka kasance kamar yadda cikin sahih bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullah yake cewa kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna mun kasance duk sanda muka hau tudu sai mu ce sai mu kabbara duk lokacin da muka zo gangara sai mu tasbihi a cikin sunan abi daud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushu idza alaw thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu sun kasance idan suka hau tudu tudun rairayi ko tudun dutse sai su yi kabbara idan suka zo gangarawa ko suka zo gangara sai su tasbihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam kasance da sahabbansa da rindinarsa ta yaki idan sun fita haka suke yi ibn al-qayyim yake cewa wannan kuma shine aka sanya da zo a ruwaya za'ifiya cewa shi aka sanya a sallah in ka kula lokacin da kake tsaye kabbara kake yi amma lokacin da ka tafi kasa kuma kai abin da sai kai tasbihi kana tsaye kai kabbara eh a muna maganar tafiya ne ba a cikin gari ba cikin gari kam eh kafara da ban ta tudu muke magana wata kafara muke magana ta tudu shi ne na ji tabbayarsa na ji tabbayarsa da ce muna magana ne akan tafiya da mu eh ko mun ce a ko'ina eh saboda ka hau gada ka yi kafara wannan ta matafi ne ana magana matafi ba a cikin gari ba ana magana tafiya ne a halin tafiya kana kan abin hawanka kana cikin tafiya shine za ka yi wannan malamai suka ce hikimar da ta sa aka ce ai kabbara lokacin da aka hau tudu saboda mutum ya tuna cewa babu wanda ya kai allah girma yayin da ya gan shi tudu tsororo kai ɗaukar girman nan ko wannan ɗaukakar wani abu ce ɗaukakar Allah ita ce ɗaukaka girman Allah shi ne girma sai tuno da girman Allah sai ya yi kabbara ya mayar wa da Allah subhanahu wata'ala matsayinsa to shine ana annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa kai takawa kuma duk sanda ka zo tudu to kai kabbara ina horanka da ka rika kabbara falamma wallan rajul lokacin da mutumin ya bada baya ya juya ya tafi sai annabi ya masa addu'a ce Allahumma tuwilahu al-bawt Allah ka nade masa nisan tafiyar wa hawwin alaihi safar ka sauƙaƙa masa wahalar tafiya malamai suka ce bai yi masa addu'a yana gaba ba saboda addu'a an zaharar ghaib shi kansa wani abu ne mai zaman kansa sa ka yi wa mutum addu'a bayan idansa ya fi ka yi masa a gaban idansa saboda da ka yi masa a bayan idansa to mala'iku za su ansa kuma kai ma za su yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a bayan idansa to mala'iku za su ce amin kai ma Allah ya maka irin wannan to wannan wata falla ce ta musamman to a da annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai masa addu'ar a gaban sa sai da ya juya dan ya ƙara samu wannan falalar annabi ya ce to Allah ya nade maka nisan tafiya sai ya za a nade masa nisan tafiya malamai suka ce hissan wa ma'ana hissan wa ma'ana wato watakila mutum ya ga ya za a nade tafiya kilomita 100 kilomita 100 ce gamar wata addu'a ce za ta dawo da ita kilomita saba'in ko hamsin ɗari na dai ɗari ce a wanda a ganinka kamar ba zai yiwu ba a ganinka kai na mutum amma a wurin allah abu ne mai sauki abu ne mai sauki ko ba zai iya ba zai iya zai iya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi shay'in min ad-dulja fa innal arda tutwa ku yi tafiyar farkon dare ku yi tafiyar farkon dare domin fa innal arda tutwa billahi saboda ana nade kasa da daddare saka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da matafiya su yi tafiyar dare a wancan lokacin ba akwai zaman lafiya mutane za su yi tafiyar dare amma yanzu tafiyar ranar ma matsala ce bari ta dare to annabi ya ce fa innal arda tutwa bil layl domin kasa ana nade ta da daddare wasu malamai sun fassara cewa ta dabbar da ake hawa idan an barta da rana ta huta to da daddare za ta samu nishadi za ta samu karsashi saboda za ta yi sauri fiye da yadda take yi da rana shi yasa sai kamar an nada kasa to wannan idan ba mu yarda cewa za a nada kasar ba a za mu ga ko a ko a ko a tafiya ta yau da gobe akwai tafiyar da za ka yi kaga ta yi sauri sau nawa muke tafiya mu ce kai amma kashi mun yi sauri kuma ba wani abu ka kara na gudu ba ba komai ba ubangiji subhanahu wataala sai sauƙaƙe maka tafiyar gashi dai kilometers din haka suke ba su ragu ba amma kuma tafiyar sai ta maka sauri wata tafiyar kuma ka gaji ka kasa kaiwa duk ubangiji yana yin wannan ko muna gani don haka idan Allah ya subhanahu wataala ya tashi nade maka kasar ta ganta saurin tafiyar ai ba nuna maka kasar zaka ga tana ban matsewa ba sauraka ka rika kai ma in kaga tana matsewa tsaya zaka yi tafiyar ba ta yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma tuwilahu al-bu'd ka nade masa nisan tafiya shine taqribul masafa al-ba'ida hanyar da tafiyar da take mai wahala saboda nisanta Allah ya matse masa ita sai ta zama masa da sauki duk sanda ya zan tafiya babu wahalhalu a cikin ta to tafi sauki tafi sauri duk sanda tafiya ko mun kankantar ta inda da wahala to sai ka fi shan wahala a cikin ta ka duba titin da aka zuba kwalta mai kyau da babu gargada babu ta ya fi daɗi akan wanda gashi komin nisansa da kuma wanda yake ɗan gajere ɗan takaitacce amma kuma baya da kyau sai ka ga wancan ya yi sha tale-tale ya ji amma kai kana ka bi hanyar da take kana ganin ta gajeriya ce amma kuma ka je ba saboda wahalar tafiyar wa hawwina alaihi safar ka sauƙaƙa masa wahalar tafiya wahalhalun da suke cikin tafiya wanda an sani annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wahalar tafiya ya sifanta ta da qit'atun min al-azab inna safara qit'atun min al-azab cewa tafiya wani yanki ne na azaba komin irin yadda za a tanadi hanyoyin samun saukin tafiya da walwala a tafiya sai an ji wahalarta yanzu ba jirage ake hawa ba a yi tafiya amma duk da haka sai ka sai ka dan jijiki duk da gashi dai wani abu zaka hawo ya lula kare kai sama mun zalan ya kai ka inda zaka sauka amma da haka sai ka ji sai ka ji da wahala to akwai bukatar a yi maka addu'ar Allah ya kawo sauki a tafiyar da zaka je ka yi ta cikin sauki ka dawo ta cikin sauki tare da samun nasara to wanda ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kuma ita ce sunna ita ma sunna ce ga matafiyi a yi masa irin wannan addu'ar ba lalle a gaban idansa ba a yi masa ko da bayan idansa kamar yadda ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba wannan sahabi to duk wannan yana daga cikin shirye-shiryen da aka yi wa matafiyi akwai abin da ya shafi in ya zai hau abin hawansa da lokacin da yake dawowa abin da zai faɗa shi ne babin da za mu shiga zai yi magana a kai wanda wanda yana nuna maka shimuliya ta musulunci cewa musulunci bai bar komai ba babu wani addinin da ya tsara wa dan adam irin wannan rayuwa sai musulunci sauraka ko meye kake yi ubangiji subhanahu wataala musulunci ya hada ka da Allah cewa ga yadda zaka yi alakar ka da ubangiji ta ci gaba da karfafa ta dorewa a cikin wannan aiki da kake yi sauraka halin tafiya ga yadda ake so sanda zaka tafi ga mai rakiyar ka ga abinda zai faɗa maka ga abinda zaka faɗa masa ga abinda zaka yi a hanya ga abinda zaka yi in ka hau abin hawan ka ga abinda zaka in ka sauka in ka je masaukin ka ɗakin ka hotel din ka wane ne ga abinda zaka faɗa duk babu wani addini da yake da wannan tsarin sai musulunci shi yasa shi yasa addinin musulunci yake da ta cewa komai shi yasa ake rigima da musulmi saboda su addinin su komai an tsara musu shi to da zarar ka kawo wani abin da ya ci karo da nasu to sai sun yi magana amma masu sauran addinai gurbatattu su daman ba wani shirye-shirye addinin nasu yau da ka dan ka da abin da ka kawo musamman ma in suka ga cewa akwai wata boriya da suke zato ta duniya sai su karba amma musulmi zai ga akwai wata shimfiɗa ba aka daɗe masa aka sa masa wata ta wasu ta wasu mutane saboda haka sai ka gane yana cewa shi ba zai yarda da wannan ba to sai a ce ya fiye fitila to fitinar shi ne ya ce shi addininsa ya tsara masa kuma an ce kowa ya addininsa to ni ya za a hana ni in yi addini na ana to nan da yake samun matsala kuma haka za a ci gaba da samu don musulmi na kwarai dai bayan da za a iya saki abin nan ya saki reshe kawai ya kama ganye kuma ya kama iska ba zai yadda ba Allah ya samu dace abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana sallallahu alaihi wasallam eh to akwai dan uwa malam bashir zai yi mana dan bayani kafin a yi kiran sallah